أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشك ادري لنا بهذا المحضر والتاد في بنظرة التاج لنا بالزفر bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu
muna cikin fasarar littafin nan mai albarka ruhul adab lima hawa min hikimin wa adab littafin maulamu shehu ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu godiya ta tabbata ga Allah da ya dawo da mu cikin wannan rana rai da lafiya alhamdulillah muna cikin baitin da shehu za mu tashi baitin da maulama shehu yake cewa masu yatin turisu zullan khairu
بسم الله الرحمن الرحيم سنن الله مي رحمة مي جن كي ماسية تورس كبرا تورس ذلا خير وداعة تورس كبرا شر ولم شو إبراهيم الناس رضي الله تعالى عنه يتي ماسية تورس ذلا خير وضاعة تورس كبرا شر duk saban Allah da take haifar da kaskantar da kai a gaban Allah khairu alkhairi ce fadatun duk aikin da'a da biyayya da ibada da yawan wurdi ko salati wacce turisu kibaran take haifar da girman kai ga Allah sharru wannan sharri ne domin ai mun faɗa da jiya ne ko ko shekaran jiya a wancan zamanmu da muka yi mun faɗa cewa a shi Allah yana duba zuciyar idan jahili ya yi kaskantar da kai ga Allah to ya bautawa Allah da zuciya shi ko malami idan ya yi girman kai wa Allah ya saba wa Allah da zuciya shi ya gaya mana a wannan baiti duk aikin sabo da take haifar da kaskanci a gabar Allah alkhairi amma wannan alkhairin alkhairi ne da ke nufin ma'ana fifiku alkhairi ne mai nufin fifiku wato duk wani aikin saban da ta janyo kaskanci gaban Allah ta fi aikin da'ar da ta janyo girman kai abin da ake nufi kenan domin ai babu alkhairi cikin sabawa Allah kwata-kwata ka gane wannan alkhairi din alkhairi ne mai ma'ana ta ta fifiku Allah sa ku kun gane shi a cikin saban Allah babu alkhairi ba wani sabo mai alkhairi duk saba ma Allah shirri duk sabon Allah shu'umi ne duk sabo azzambu shu'umun in ji manzo Allah duk zunubi shu'umi ne rashin albarka ne to amma abin da zaka ce khairu anan ana sa gaya maka tafi alkhairi ne ai tafi tafi wancan da ya fi sharri sharrin wancan ya fi tsanani akan wannan akan wannan yawa ra'ayi sharri ne ya fi ana nufin da ya fi khairu anan ma'ana afdalu ya zan khairu din yana zuwa da ma'ana kala-kala a kamar faɗin Allah khairun min haza ai abdalu min haza ka gane abdalu khairu yana zuwa da ma'anan afdal afdal sosai sosai yasa wannan khairu din da ma'anan ta fifiko take nufi amma babu alkhairi cikin sabon Allah duk aikin sabo da take haifar da kaskanci a gaban Allah take haifar wa bawa da kaskanci a gaban Allah to wannan tafi aikin da'ar da take haifar da girman kai wa Allah da kuma bayin Allah wani bawan Allah yana cewa ma'asiyatin awrasat zullan waftiqaran khairun min da'atin awrasat izzan wastikbaran saban Allah da ta haifar da kaskantar da kai da ƙarin kankantuwa da buƙatuwa zuwa ga Allah ta fi alkhairi fiye da da'an da ta haifar da girman kai da buwaya ga Allah domin ana magana ne game da saban Allah da take janyo karyewan zuciya ita wannan sabon Allah ita ce tafifi tafi da'ar da take janyo girman kai domin gaba ɗaya da'ar da da'a da aka ci me maksudu cikin da'a da'a biyayya kaskantar da kai da sunkuyawa da rasnawa da yawa malamai sun yi tafakkuri akan me dalilin da yasa aka ce as-salatu imaduddin sallah ta ce ginshikin addini da yawa natijar da aka samu a cikin wannan shine ta zama ginshikin addini saboda abin da ke cikin ta na sunkuyawa ga Allah kaskantar da goshi ga Allah fuska da take wuri ne mafi daraja ga dan adam ya tabar da ya taba kasa da ita ya ce Allah bata isa ba Allah na sunkuya a gabanka shi yasa malaman mazhabin malikiya suka tafi akan cewa yin sujjada akan kome makaruhi ne an fi so kai akan ƙasa domin tabbatar da ƙasƙancin ka a gaban Allah Allah ya sa ku kun gane to a nan za ka fahimci cewa makasudin da'a baki ɗaya shine ƙasƙantar da kai da rusunawa da sunkuyawa ga Allah to idan aka samu wannan ƙasƙantar da kai da sunkuyawa da rusunawa a sabo wanda ya kamata a samu a da'a to yanzu sabo ta ɗauka hukuncin ɗa'a na fifiko ko kuna ganewa eh idan ita kuma aikin ɗa'a abin da ake so sun kuyawa da kaskantar da kai da rusunawa sai kuma ba a samu a cikin aikin ɗa'a ba aka samu kibiru to kaga ta makwabce ita kuma aikin sabo sai ta zama ita kuma sharri Allah sa ku kun gane Allah sa ko kun gane domin Allah subhanahu ta'ala yana cewa ana indal munkasirati qulubihim qulubuhum min ajli ina tare da waɗanda zuciyar ke karyewa saboda ni ina tare da waɗannan ni a tare da su nake waɗanda zuciyar saboda za ga mutum yana sabawa Allah amma bai jin daɗi yana jin kwanci a ran shi zai saba Allah ya zo ya fada gaban Allah ya tabuka yana Allah na tuba Allah na yi kaza Allah na san ka hana Allah na tuba yana dukan kai shi yana kaskantar da kai a gaban Allah to wannan ta fi ɗarar mutumin da muka gabatar maka a karatuttukan da suka gabata yana ibada yana ganin kaman saboda shi ne ma ke ruwan sama kamar mutane suna samun daraja ne in sun mishi hidima suna samun kusancin Allah ne sun kusance shi yana ganin wane me yake yi me ya sani me yake tsayuwa a kai na ibada an gane domin shi Allah inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila a'malikum da aikin naku da surar ku Allah baya kallo ai ba iya surar aka ce ba har aikin Allah mai sharuwan shi da kwankwan aikinka eh ai Allah ba irin sarkin gargajiya bane da za ka zo gaban shi kana sunkuyawa ranka na ɓaci amma shi ya ga sunkuyawa bai ba yadda iya da kai da abin da ke ciki Allah ko shi zuciyar ke kallo in za ka shekara dubu kana sunkuyawa in zuciyarka bata sunkuyawa Allah ba aikin banza ka yi baka sunkuya ba da shi Allah ba aikin naku surar aiki ke kallo ba walakin inna ma yanzu ila qulubikum wa a'malikum Allah na kallon zukatan sai kuma baɗinin abin da kuka ɓoye aiki an gane? an fahimci wannan insha Allah to wannan kenan wato amfanin da'a kaskantar da kai da karyewar zuciya amfanin sabo kuma bushewar zuciya da girman kai To idan kuma al'amari ya canza ya ga sai abu ya canza shi kuma an gane so da su bayan suna cewa rubba ma qada alayka zam wa kana sababan fil usul so da dama Allah zai- yakan ga- yakan hukunta Allah ya ga dama ya hukunta maka zunubi sai zunubin ya zama sanadiyan saduwanka da shi ƙwarai kuwa dalilin haka shine bawa misali bawa idan ya kasance a halin tafiya zuwa ga Allah yana mai nufin saduwa zuwa hadarar ubangijinsa da yardan ubangijinsa ai yakan iya samun rauni a halin tafiyarsa ko yakan samu rauni ko kuma kosawa ko gajiya ko kasala to da haka ne sai Allah ya aiko mashi da sabon al- da sabo ko ran na- ran shi ta rinjaye shi cikin wani abu an gane to daga nan sai ya fadi to idan ya fadi ya tashi daga wannan fadin nasa sai ga ya ƙara ƙaimi wurin tafiya sai ga ya zawar daga rafkararsa sai ga ya samu nishadi da kasalarsa ba zai gushe ba yana sauri yana kokari cikin neman ubangijinsa yana mai barin duk wanda ba ubangijinsa ba har ya shiga zuwa hadararsa in kana so ka gane wannan kamar matafiyi ne na sha ba da misalin nan matafiyin da ke kan abin hawa yana tafiya yana cikin tafiya yana cikin tafiya sai ya fara gyangyaɗi akan abin hawan na'am da ya fara gangadi a cikin gangadi sai gangadin ya ke gangadi ka zan gangadi ya fusga da idan gangadin ya fusge shi sai ya faɗo tun daga saman dabba ya fasa kai jini ya fita kana ganin zai ƙara koma in ya hau ba- in ya koma ya hau kana ganin kana ganin zai ƙara komawa cikin wannan bacci kana ga ayyawa ce ba zai tafi kuwa Ayuba, eh sai kuma to wannan rafkanar da faɗin da ya shine zarbin kana cikin tafiya ka faɗi daga abin hawa ka faɗi ka bige ka fasa kai jini ya zuba ai da wuyan ka koma kan halin tafiyar ya ci gaba da bacci ai baccin ma tafiya zai kwata kwata alamar sa ma tafiya zai yi ballanta na baccin to haka bawa idan yana a halin tafiyarsa zuwa gurin ubangiji idan wani kasala ya same shi Allah hukunta mashi zunubi wannan zunubin sai ya zama sanadiyan farkawarsa Allah sa an gane a shi yasa ya zo a cikin hadisi rubba zambin adkhala sahibahu aljanna da yawan zunubi yana shigar da mai shi aljanna sabai suka ce wa kaifa zalika ya rasulullah kai haka annabi ce la yazalu ta'iban faran minhu khaifan min rabbi hatta yamuta ya yadkhulu aljanna kwarai kuwa annabi ce mutum ba zai gushe ba yana mai tuba yana mai gudu daga zunubin nan yana mai jin tsoron ubangijinsa har ya mutu ya shiga aljanna ya ishe ka wannan kisan wannan bawan Allah da a, imam muslim ya roce shi wanda saboda tsoron Allah ya saba wa Allah amma saboda zuciyar shi ta kari zuciyar shi ya kari akan saban da yi ya kaskantar da kansa da ya zo mutuwa sai ba iyalinsa wasiya ya Allah in ya mutu a kona shi to kan a watsar a ci- a cikin teku bayan ya mutu Allah ya hada shi ya tara shi ya tambaye shi me yasa ka yi haka sai Allah saboda tsoron ka Allah ce je kana gafarta maka to wannan kenan sannan manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi law lam taznibu la zahaba Allah bikum wa la jaa bikum liyaznibuna fa yastaghfiruna fa yaghfiru lahu na rantse da wanda raina ke hannunsa da ba kwa zunubi da Allah ya tafi da ku ya zo da masu zunubi su yi zunubi su nemi gafara ya gafarta musu To wannan kenan sannan kuma ya ishe ka cikin lamarin da'a mai janyo girman kai kuma makamancin haka fadan annabi sallallahu alaihi wasallam rubba sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'i والعطش وقائم ليس له من قيامه إلا السهر da yawan mai azumi ba shi da komai a cikin sakamakon ai- azuminsa sai yunwa da kishirwa da ya sha marar amfani sanan da yawan mai tsayuwar dare ba shi da komai a tsayuwar darensa sai rashin bacci da ya ɗanɗana Allah ya kiyaye to wannan kenan ah, shi yasa ah, shi yasa Sheikh Abdul Abbas al-Marsi radiyallahu ta'ala anhu ke cewa kullu isa'ati adabin tusmiru adaban falaysat bi isa'ati adabin duk wani munana ladabi duk wani munana ladabi da take haifar da ladabi to wannan ba munana ladabi bane duk wani munana ladabi da take janyo ladabi to ba munana ladabi bane da haka ne a shek abul abbas marsi ya kasance yana girmama masu zuwa gurinsa har ma an ce yakan girmama masu sabo fiye da nake girmama masu da'a sai wannan mai da'an ya zo ne da girman kai yana mai ji da aikinsa yana mai kallon aikinsa shi ko wannan mai saban ya zo ne da yawan zunubinsa da kaskancinsa da sabawansa yasa abu yazid radiyallahu anhu yake cewa nuditu bi sirri abu yazid al-bastami ba yake cewa nuditu fi sirri khaza'ini mal'unatan bil khidma wa in aradtana fa alayka bi zillati wal iftikar abu ya ziril bastami ce an kira ni ta ta asiri na ta asiri na ji an kira ni daga halara cewa taskata a cike take da hidima an gama min hidimar da duk nake da bukata idan kana son mu to ka kaskantar da kai kuma ka ka samu karewar zuciya da rusunawa da sunkuyawa da ladabi gare mu wannan kawai shi ne yasa manzo Allah ke cewa law lam taznibu la khashitu alaikum ma huwa ashaddu min zalika da ba kwa zunubi da na ji muku tsoron abin da ya fi zunubi sahabbai suka ce me shi ya so sai annabi ce al'ujubu jiji da kai ai da- ai da zarar mutum baka mamaki a ce mutum ya shiga halwa ya yi shekara daya ya fito yana ganin ya dade bai saba wa Allah ba ai gani yake kamar saboda shi ake komai gani yake da ka taba shi za ka yi bambi za ka tsiyace gani yake da ka taba shi shikenan ka yi condemn zai rinka ci da kanshi ne da wani aikin shi Allah ya kiyaye mu da haka a muka yi magana tafarkin su baye ba wai yawan ibada ba ranka shine aikin sufai ranka ka kashe ranka kai kwana kana ibada amma kana jin tsoro an karba ko ba a karba ba wai ko aikin ma ya rushe ko bai rushe ba wai ka lalata aikin ko baka lalata ba cikin tsoro yasa manzo Allah yana idan ta sallah ya ce astaghfirullah astaghfirullah wai Allah na tuba na ga nayi to wannan kenan a shi yasa abu madina da gausu ke cewa inkisarul asi khairun min saulatul mudai karewan zuciyar mai saba wa Allah ya fi girman kan mai ibada wasu na cewa wani sufi na cewa ma'asiyatun billahi khairun min alfi datin bin nafsi sabo da Allah ya fi da'a da kai guda dubu da nafsinka kana ji da shi kenan Allah ya kiyaye shi to wannan kenan a abinda dai wannan magana ke nufi baki daya bawa idan tuntube ya samu gare shi amma bai nufa haka da zuciya ba saban Allah Allah ya kunta ba tare da shi yan nufa abin da kanshi ba ƙudurar Allah ne ta ja shi zuwa gare shi dolen shi ba don yasu ba sannan yana dama zuciyar shi ta kare to a hakkinsa wannan ya fi alkhairi fiye da ɗa'a dubu wanda yake ganin yayi yake kuma ci da wannan aiki yana ke girman kai da wannan aiki yake cika baki da ita ga bayin Allah shi yasa mai ainiya ke cewa shi Abdul Qadir Jilani mai kitabul ainiya waƙar da na gaya muku ta ainiya yake cewa wa aslamtu nafsi haisu aslamani hawa wa mali an hukmi al-habibi tanazu'u fa tawran tarani fil masajidi raki'an wa inni dawran fil kana'is rati'u arani ka alatin wa huwa muharraki ana qalamun wal aqdaru asabi'u ولست بجبرين ولكن مشاهدا بآل مريد ما له من يدافع فآوينة يقضي علي بطاعة وهينا بما أنه نهدنا الشرايع لذاك تراني كنت أترك أمره وآتي الذي أنهاه والجفن دامئ ولي نكدة غراء سوف أقولها وحق لها أن ترعويها لمسامئ هي الفرق ما بين الولي وفاسق تنبأ لها فالأمر فيه فزايو وما هو إلا أنه قبل وقعه يخبر قلبي بالذي هو واجئ فأجن الذي يغضي في مرادها وعيني له قبل الفئال تطالئ تطالئ تطالئ فكنت أرى منها الإرادة قبل ما أرى الفئل مني والأسير مطاوئ فآت الذي تهواه نفسي وموجتي لذلك في نار حوت حل أبالئ إذا كنت في حكم الشريعة آسيا فإني في علم الحقيقة تهيئ yasa na gaya muku wannan kasidar ta ainiya da Allah zai ba da iko a fitar da ita akwai abu da yawa a cikinta ya ce wa aslamtu nafsi na miƙa kaina haisu aslama ni hawa duk inda halar Allah ta juya ni wa maliya tanazu'un banda jayayya an hukumil habibi game da hukuncin ubangiji a dauran tarani wata lokaci sai ka gani fil masajid rakiyan ina a cikin masallaci alhali ina mai ruku ina bautawa Allah wa inni ya daura ni kuma wani lokaci fil kanayi sai gani a cikin coci ratiyo ina ta kewayawa wato yana magana masallaci cikin da coci kuma cikin sabawa Allah wata ranka gani cikin da wata daga gan shi cikin sabawa Allah ya ce amma a rani ka halati ina gani na kamar fatanya ce ba ni da ikon kaina wawan muharraki ubangiji shi ke jujjuya ta yadda su ana kalamin ni kamar alkalami ne wala gdaru asabi kaddara ita ce hannun da ke juya sai abin da ta rubuta da ni ko alkalami ya sai ya ce a rubuta fari da shi ba baki ba ya sai ya ce a rubuta kaza da shi ba kaza ba wani alƙalami ne kaddarar Allah ce hannuna take juya ne da take so wajen su bi jabri ni kuma ba ba mai aqidan jabriya bane masu cewa ai dan adam bashi da aiki ko mai na Allah ne duk abin da kai Allah ne sharri Allah ne da haka ba magana wani sakayya a walakin mushahid mushahidan fi al murid ni mai shaida aikin ubangiji mai nufi ne ubangijin da malahu man yudafi ba wanda ya sai tunkure yakinsa in Allah ya hukunta fa awinatin yagdi alai bida'atin wani lokaci Allah sai ya hukunta min da'a wa hina wani lokaci kuma bima anu na hadnat shara'i sai ya hukunta min abin da shari'a ta hana mu haka Allah yake lidaka tarani dan haka ne zaka gani kuntu atruku amrahu wa taran sai ga na bar umarni wa atil ladzi anhahu na aikata abin da aka hana Allah ya hana shi amma wal jafnu dami sai ga idona na zubar da hawaye wai saboda bai so abun ba ka fahimci wannan da kyau ba wai ya ɓarar zai sabo ba ba ya ce ya Allah ne ya gunta wannan zai irin abin da kafirai suka yi Allah ya kama su ya buge musu baki wai lausha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala haramna
min duni shay
ka gani wai da Allah ya ga dama da ba da ba mai shirka ba suke cewa an gane da kyau to wannan kenan a ya ce wani nuktatun gharra'a ina da wata ishara mai haske sofa kula zan gaya maka ita yanzu nan wa haƙƙal haya cancance gare ta an tar auyal masami kunne ta kiyaye ta hiyal farqu ma bainal waliyyi wa fasiki shine bambancin waliyyi da fasiki tanabba da aka faɗa kan tuka wannan ishara falamru fihi fazayu lamarin fa badayu ne a wurin badayu ne an gane in ka je ainiya za ga badayu ne ainiyar da take hannuna tanabba laha tanabba laha هي الفرق ما بين الولي تمام هي الفرق ما بين الولي وفاسق وفاسق تنبأ لها فالأمر في فالسر في فزائع إتو هكذا أما وانا يذو فالسر نيكو فالسر في فزائع ana ji badayo ne a wurin al'amur fi lamarin badayo ƙayatuwa ne lamarin ƙayatacce lamarin da ke cikin wannan ishara badayo ne ƙayataccen lamari ya ce kwama huwa bambancin bai zama ba illa annahu sai dai cewa yadda lamarin yake kabla waƙi kafin faruwan sabo in a hakkin wali ne ya kafir kalbi zuciya yana gaya mu yilla zai waƙi abin da zai faru wato zan rika jin ishara ko zan rika jin wani abu cewa ga wata kaddara nan dole sai na bi zan saba wa Allah fa'adin allazi yakbi fi muradu sai in aikata abin da muradin Allah ya hukunta wa aini lahu qabla al-fi'ali tibali amma idona tana zubar ta hawaye kafin aikata ko a cikin aikata ko bayan aikata wa kuntu ara min al-irada sai rinka ganin iko kawai nufi daga Allah qabla ma ara al-fi'li kafin in ga aikin minni daga guri na wala asiru dama shi ribatacce ai mu dawo mai bi ne wanda aka ribato shi bursuna ai sai yadda aka yi da shi ko fa'atin ladhi tawahu nafsi sai in aikata abin da raina ta hukunta take so wa muja shi da ruhina lidhalika fi narin hawat hal adalim dan haka me raina take so kuka sai ta kuka an gani ana ji to ba wancan gurin fa'atin ladhi tahawahu minni an gane fa'atin ladhi tahawahu minni ba nafsi bane fa'atin ladhi tahawahu minni wa mujati lidhalika fi narin hawat hal adalimu yace fa'atin ladhi tahawahu minni dan haka ne sai aikata abin da halarar ubangiji wato kaddara Allah take so daga gare ni amma wa mujati fi nari ruhina tana cikin wani irin wuta wanda hawata hal azali'u haƙarƙarka na su ma suka kamu da wannan wutan lizalika saboda wannan aikin shi wali yana aikin ne ruhin shi na balbali da wuta na nadama yana ganin aikin daga shi yana mai nadama yana mai jin kunci shi ko fasiki yana aikin yana alfahari ni na sa ci kudin wani ni na aikata kaza ni na zalunci wani ko ba ganewa ko ba ka bane to wannan yace idza kuntu fi hukmi shari'ati asiyan idan na kasance mai sabo a cikin hukuncin shari'a to fa inni fa inni fi ilmi fi ilmi al-haqiqati dayu to ni mai biyayya ne a cikin ilimi na haƙiƙa an gane a shari'a na yi sabo amma a haƙiƙa na yi biyayya to wannan shine bambancin saban Allah na waliyi da saban Allah na fasiki an gane shi wali ba zai nufe ta ba kuma ba zai farin ciki da ita ba kuma ba zai tabbata a kanta ba shi ko ba su ke sabanin haka ne an gane an tambayi mamul junai aka ce mishi a yanzu ne arif arifi zai iya yin zina sai ce wa kana amurullahi kadaran makadura eh amma saban waliyi a iyakanta zahiri an gane sai ce amma dai don haka ne ibna ɗalila sakandare ya ce ina ma da ce masa aka yi himman arifi za ta iya ratayuwa da wani Allah da cewa zan yi a'a da cewa zai yi a'a himman arifi zai iya yin zina amma ba za- ba zai iya karkatuwa zuwa ga wani Allah himman sa ba ta iya karkatu zuwa- karkatuwa zuwa ga wani Allah ba kamar yadda ibna ɗalila sakandare ya ce amma ƙaddarar Allah a bar tabbatarwa ne a bar kasancewa ne a bar faruwa ne to wannan shine maulamu shi yake gaya maka ma'asiyatun turisu zullan khairu wa ba'atun turisu kibran sharru to wannan kenan sai shehu ya gaya mana a baiti na gaba falasu takhlusu min al-afati na'am ألست تكلس من الآفات إلا بشيك عارف تواتي wala sa ta khulusu min al'afati baka zamo kana kubuta daga aibuba ba illa bi shaykhin arifin sai da lazumtan wani shehi arifi sai da lazumtan wani shehi arifi tuwati da kake dacewa da shi cikin aikinsa da maganarsa wato tuwati asalin kalmar tu'ati ne da hamza akan wawun tu'ati ne mudari'in ata ne hamza da alifin da ta'un da ya'un maksura ata an gane ba na ya ata ba na ata bane ata sai wasu da yawa suna fassara shi da tuwaji da kake zuwa wurin shi an gane a ta hamza da alifin da ta'un da yawo yawo madda ko to to am- am- filil madi kenan a ta mudarin shi din kuma tu'ati ko yu'ati an gane to shine ma'ana ma'anan shi wafaka ya dace sai ka ce illa bi shekhin sai dai tare da wani shehi arifin masanin Allah tu'ati da kake dacewa da shi kake masa biyayya kake kwaikwayonsa cikin aikinsa da zancensa a shehi kamili da ake nufi a nan shi ne shayin da zai hutar da kai daga gajiya ba shayin da zai nuna maka gajiya ba ba shayin da zai shirin da kai zuwa gajiya ba shayin da zai hutar da kai daga gajiya ba shayin da zai shirye da kai zuwa gajiya ba na ɗaura maka ibadojin da za su gajiyar da kai domin suna cewa من دلك على الدنيا فقد كشك ومن دلك على الله فقد نصحك wanda ya shirar da kai zuwa ga duniya wannan ya zalunce ka wanda ko ya nuna maka Allah to wannan ya yi maka nasiha ya nasahance ka ka gani dama shi ai ya gaya maka wadlum murabbiyan kabiran arik kalif kabiran nasihan nasiyan shehi nasiyan shine wanda ke nuna maka Allah ba ya shirin da kai zuwa duniya ko gajiyar da jikinka da yawan ɗaura maka ibadin za ta wahala da kai ba an gane shirarwa kuma zuwa ga Allah shine shirarwa bisa ga manta rai shi da zai shirin da kai ka manta kanka ka manta nafsinka ana ji idan ka manta nafsinka sai ka iya tuna ubangijinka don ba a tuna Allah hakikanin tunawa sai an manta da rai an gane wannan shine faɗin Allah wazkur rabbaka idza nasita ka ambaci ubangijinka amma an ka manta da ranka amma kana tuna ranka kana cin ranka a yawa maganar zikiri an gane a wannan kenan illa bi shekhin sai da shehi arifin arifi duwaci da take dacewa da shi cikin aikin shi da zancensa magana kan shehi mun gabatar da shi a takaice cikin fassarar baitin da ya gabata wanda muka ja yanzu wadlin murabbiyan khabiran nasiyan kamila irfanin imaman saliha mun gabatar da bayani a gurguje a takaice akan shehi to za mu isu daga wannan ba za mu tsawaita bayani ba شو يجي منا فلتمسكا باسم المشايخ إذا أردت نيل عز شامك فلتمسكا كيرقو باسم المشايخ da igiyoyin shehannai a shi ne Allah ya ta Qur'ani bi isamil kawafiri isam jam'in igiyoyi kenan ku yi riko da igiyoyin shehannai faltamsikan ka yi riko afon faltamsik ne ka yi riko sai ya ƙara nunin na ta'aki sai ya ga akka da wannan umarni da nunin nunin mukhaffafa an gane mukhaffafa sai ga ce faltamsikan ka yi riko bi samil mashayikhi da igiyoyin shehannai za a ratta na ila izin idan kana so ka samu buwaya shamihin madaukaki domin suna cewa man jalasal aziza azza wa man sahabar dalila dalla man jalasal aziza wanda ya zauna da buwayayye azza shi ma sai ya buwaya amma sahabar dalili wanda ya abokantaka da masanin hanya dalla shi ma wata ran sai ya shiryar an gane to wannan kenan khairu shuyuki dar bil itlaqi imamun at-tijani zul akhlaqi khairu shuyuki dari fiyayyen shehannai na zamani baki daya bil itlaqi tare da gamewa rayayyu daga cikinsu da matattunsu ƙananansu da manyansu fiyayye a cikinsu imamu na tijjani shine shugaban mu shewa mana tijjani zul akhla'i ma abocin kyawawan ɗabi'u wato shewa tijjani ya fi sauran waliyai ta hanyoyi da dama yana daga cikin wannan hanyoyi kasancewarsa khatimi ne na wilaya muhammadiyya wato walittaka akwai amma akwai khasa walittaka amma ita ce walittaka gamammiya khasa kuma walittaka ke bantacciya wato shi Ahmad Tijani shine cika walittaka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga zamanin Annabi Adam alaihi salam ana samun annabawa ana samun waliyai har zuwa lokacin da manzala ya dauki kambin annabta an samu waliyai da dama har kuma shugaban sayyidina Abubakar Siddiqu سيدنا عمر الفاروق سيدنا عثمان ذو النورين sayyidina Ali ibn Abi Talib haka haka haka haka tabi'ai tabi tabi'ina ubadu zuhadu mutasawwifuna har aka zo kan shi Ahmad Tijani tun daga kansa sai ya cika walittaka ta manzon Allah duk wani waliyi da zai zo ba zai zo da abin da ya fi nashi ba idan zai zo waliyi ne babba sai kaga ya zo a cikin ɗari ƙasa ya cika waccan walittaka ta manzan Allah duk wani wanda zai zo waliyi bayansa zai zo ƙarƙashin ɗari ƙasa ne an gani? to wannan kenan sannan Wulaya amma kuma ita ce wulaya da annabi Isa zai game bayan zuwansa a ƙarshen duniya. shine zai cike walaya amma wato bayan mutuwarsa babu wani mai ambatan Allah. Shi ne shi ke gaya mana a cikin diwani. Fa'in lam yakun man yazkurullah zalzalat. Zalazil sa'atin wa nadal mu'azzinu. Ana ji? Yaya farkon harafin yake ne نوحد مولانا nuwahid maulana bi ahmad numinu wa bi rusuli wal amlaku wa bi rusuli wal amlaki wa wal muaiminu wa nujimu dauran an sana'i nabiyina usurun wa dauran bil mada'ihi nulinu wa in kunti lam usil madiya muhammadin usawwida awraqi bi hubbika alinu wa in katabul maddahu yawman wa asbatu سماتياكم مثل الذين قد آسنوا ها تجبا فيا فوز إبراهيم إن جاء ذكره بزمرة من يسني عليك ويوسن وتركي تماما للقصور أظنه محالا فرب الله للكل محسن أسى المصطفى يوما يجود بنظرة تكسل أوزاري وقلبي تسمن وإن شاء قواني لعمل كلافة لكي أرفع التوحيد والكل مؤمن ليسلم جل الناس أقتل بعدها جهادا وإني مؤمن بك موسم فأرفع علما للجهالة وادعا وأكسر رايات السليم وألفن فبي يرفع الجور العظيم فلا يرى سوى العلم والدين العنيف يزين فتمسي رجال الله شو يتي فأرفع علما فأرفع علما سيندوك كإلم lil jahalati wadiyan ina mai kaskantar da jahilci wa aksiru rayat salibi in karya tutar cross wa arfinu in binne ta abiyar fa'ul jaurul azim da albarka na za a ɗauke zalunci mai girma bala yura ba za a taɓa samun wani abu siwal ilmi sai ilimi waddinil hanifi da addini na manzon Allah shine kadai yuzayyinu za a ga ana ƙawatawa shine wayu zayyinu dinul hanifi fatum sir jalullahi sai kaga mazajen Allah sun waye gari fi zilli rahatin a cikin inuwa na hutu wa izzin da buwaya wa tamjidin da girma wa bilaki alanu suna bayyanawa da ubangiji yakunu zimamul alamina linzamin talikai za zai kasance a wannan lokaci jami'in dukkan talikai bi aidi rijalin a hannun wasu mazaje wanda tamakkanu suka tabbatu bil ulumi cikin ilmoma kala kala shi ce fa ya ci masihun sai annabi isa ya zo war rijalu mazajen manzan Allah mazajen shehu tijjani rijalu su za su zama mazajensa kuma ya tadayyanu zai addinantu bi dinin imam hashimi da addinin shugaba ba hashimin dangi hunalika ammal faida sa'in nan ne faila za ta game la shakka ba gogonto lan tara ba za ga kowa ba siwa arifin billahi sai masanin Allah wa shar'u mutkanu da shari'a a bakkiyo da tawa fa yaktimu isa sai annabi isa ya cika walittaka ga mammiya la takunu wilayatin wula walittaka ba ta kara kasancewa ba bu'ai da mamatin ruhi bayan mutuwar annabi isa fal khairu yudfanu sai a binne dukkan alkhairi fa in lam yakun man yazkurullah idan babu wani mai ambatan Allah da ya rage zalzala sai a girgiza ƙasa da lazil sa'adin girgizawan tashin alkiyama na'am anadal mu'azzinun sai mai kaho ya fura kaho Mm.
ya rabbi shi ya ce ya ubangiji haƙiƙ bil amini raja'ana ka tabbatar da fatan mai albarkan manzon Allah mali ba mu da ko ban da komai siwa nas'alallah ma'adini ba ce roki Allah ma'adin na arziki alaihi salatu Allah isma salamu salatin Allah da aminci ya tabbata ga manzon Allah salatin salatin da biya albarkanta kasriya garina ya zama ma'amanu gurin aminci liddini ga addini duk yadda aka cutar da addinin ya zo gari na ya samu aminci duk yadda kake gani ana wasa da addinin kaje kaula ka ga addini tsantsa ayi salatullahi summa salamu wa alim wa sahbin wallazina kadasanu da iyalai da sabi wanda suka kyautata wannan shine isharar shehu na walittaka amma karshen wannan harabi Mm.
a shehu tijani ya fi wali ya yi kasancewa shine khatim na walittaka muhammadiyya khasa an gane wannan kenan nake bantattun waliyai shi wancan amani na gama garin mutane an game duk wani mutum na kirki mutumin Allah bayan annabi sa ba za a same shi ba an gane wannan kenan a magana akan wannan zai tsawaye ta shi yasa ba zan shiga cikin shi da yawa ba Mm.
in kana so ka samu magana isasshe a cikin wannan ka duba tambihul azkiya fi kaunin shekhana ahmad tijjani katimul auliyayi Mm.
na maulana shehu ibrahim wato farkar da masu basira cikin kasancewar shehu tijjani shugaban cikamakin waliyai za ka samu bayani cikakke in allah yadda allah ya taimaka shi ce barzakhu kullu arifin shi mada barzakhi ne na dukkan wani arifi wa usun kuma shi tushe ne asali ne lahum gare su wa yambu'un mabubbugan madadin su ne huwa shamsun shine rana gare su dukkan sauran waliyai taurari ne da watarsa ya ake nufi da barzaki barzaki shine matara ab- a- abin da ya tare tsakanin halitta da manzan Allah dukkan halitta in za su karba daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam shi tijjani zai ba su Mm.
shi tijjani ya ba annabi ya ba halitta yasa babu wani kwayar zarra da za ta samu ko waliyi ko mun girmansa ba tare da ya bi ta hannun shi tijjani ba فما فاد من ذات النبي محمد تلقته ذات الختم دون وسيلتها Mm.
فمنها فمنها تفرقت جهود ال- خليقتي مم.
فما ذرة إلا وفازت بقسمتي مم.
ها آه، إلا وفازت بقسمتي فليس ولي ف- ف- فليس ولي بعده نظرت إلا وفازت بقسمتي a a takaice dai me ya kututul farida ya kawo a huwal barzakul a'la wa usul wasa'ili
وينبوء رحمة wa yanbu'u rahmatin وبحر wa الحق barul haqiqati وبالفتح babil khatmi wal maktumi summiya indahum لكتم لكتم ولاية وكتمان رتبتي ها به كتم المؤمن به كتم المولى كمال ولايتي كما كتم كتمت رأسا بروح وكلمتي ها من أول نشأة الأوائل فمن أول النشأة الأوالم كلها إلى النفك يزكي كل فرد وذرة إلى النفك يسكي يسكي كل فرد وذرة فرد وذرة ها آه، تو.
wato tun da far- tun daga farkon talikai مم.
famin awalil من نشأة الأوالم كلها famin nas'atil awalimi kulliha tun daga tashin talikai baki ɗayansu Mm.
ilan nafki har zuwa busan gahu Mm.
yaski shi ke shayar da kulla zarri ko فرد kulla fardin duk wani fardi daga cikin waliyai مم.
wa zarrati da wata ƙwayar zarra daga cikinsu أما فما نشق المكتوم مدرك أنبياء ولا ذرة إلا أفاق amma قسمتي
amma na shakal maktum mudraka an anbiya eh an falau zaratin illa wa fazat bi kisa walau zauratin minha ta zaba da tabaddal za ba ta baddace to wannan kenan wata abin da ake nufi da barzaki shine mat a abin da ya tare tsakanin madadin halitta da manzan Allah sallallahu alaihi in manzan Allah zai ba halitta shi za su ba yasa an kaji wali ya ce na karba da rika na a hannun annabi to shi tijani ya bashi ka gane halarci akwai haiba da unsi na'am yasa ya ce a hannun annabi suka karba shi tijani kaɗai ya karba a hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dukansu da tawasu da suka samu amma zarratin ba wata ƙwayar zarra face ta rabu da wannan ta rabauci da wannan shine barzaki na'am yadda manzo Allah shike ma annabawa madadi da masalai haka shojan shike ma waliyai da kudubai waladi baki ɗayan su to shine tushen su su ne mabugan su samun madadin su kuma shine ranar su an gane to wannan kenan shi ce wa khairu kullu dirgi na'am
وخير كل الطرق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع
وخير كل الطرق بالإجماع طريقه أيضا بلا نزاع وخير كل الطرق fiyayye daga cikin fiyayyen dukkan ɗariƙoƙi sai ka ce wa ɗariƙo نعم kuma kaga ɗariƙansa khairu kullu durki shine fiyayye a cikin dukkan ɗariƙoƙi bil ijma'i da ijma'in waliyyi waɗariƙu kuma kaga ɗariƙansa khairu kullu ɗurki ita ce fiyayyen dukkan ɗariƙoƙi bil ijma'i da ijma'in malamai aidan kuma kamar yadda shine fiyayyen waliyai to ai ya hukunta ɗariƙansa ya zama fiyayyen ɗariƙoƙi bila ne za'i babu jayayya an gane ɗariƙan shi tijjani ta fi dukkan ɗariƙoƙi saboda ta ɗariƙan shi tijjani an kar an samu daga hannun manzan Allah da rai صلى الله عليه وسلم babu magana wani tsari da ya shiga tsakani manzo Allah ne ya ce da jami'ul da jami'al ashyakhi ana shekuka ana murabbika khuz awradi anta waladi haqqan anta waladi haqqan wa kullu man ahabbaka ahabbani wa kullu man abghadaka abghadani ashabuka ashabi wa talamizatika talamizati maza Allah ya gaya musu cewa ka bar dukkan wurdan da kake da baibayi da su a yanzu na waliyai ni ne shehinka ni ne mai renanka ka rike dariƙa na baka maza Allah ya ba shi istighfari salati ya cika masa da la ilaha illallah an gane to shine ɗariƙar da take an same ta hanyar annabi kaga ta fi kowace ɗariƙa kenan ta kasancewa isnadin ta ali ne maɗaukaki ne ko ba gane ba sannan ɗariƙa ana nufin nafila ta alkhairi da wani bawa ya rike yana kusantar Allah da ita wala ya zala abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu to wannan nawafil alkhair su ake kira dariqa wani zaka ga dariqun shagaltuwa ne da istighfari wata dariqan shagaltuwa ne da la ilaha illallah wata dariqan shagaltuwa ne da salatin annabi wata dariqan shagaltuwa ne da tasbihi wata dariqan tab- shagaltuwa ne da alhamdulillah wata dariqan shagaltuwa ne da Allahu akbar wata dariqan shagaltuwa ne da a takbiri wani ɗariƙan shine Allahu akbar don wani ɗariƙan shagaltuwa ne da azumi wani ɗariƙan shagaltuwa ne da nafilfili na ibada na sallah wani ɗariƙan shagaltuwa ce da karanta alƙur'ani wani ɗariƙan shagaltuwa ne da yawan sadaka wani ɗariƙan shagaltuwa ne da ibadoji kala-kala mabambanta to ɗariƙan tiyana ta fi ta hanyar ta haɗa dukkan wani nauyin ibadarsu a cikinta akwai ta. akwai salati a ciki akwai karatun alkur'ani akwai salati akwai istighfari akwai haidala akwai tasbihi akwai azumi akwai ciyarwa duka duka shi ta ta tattake bacin da wasu dariƙa dai gansu a abu ɗaya daga ciki iya istighfari ko iya haila iya la ilaha illallah, ko iya azumi iya karatun qur'ani ko iya tajiri ko iya yawan azumi ko iya yawan sadaka ko iya amma ɗariƙar tijaniya duk ta tattari duka akwai shi a ɗariƙar tijaniya duk abin da ka sani ta ciko a wani ɗariƙu suna kai to ya ta tattaro su gaba ɗaya yasa ita stam ɗinta yana shiga kowane stam ɗin ɗariƙa amma da ba kowane babu stam ɗin ɗariƙar da ke shiga cikin stam ɗinta za ta isar maka akan kowace ɗariƙa amma ba ɗariƙar da za ta isar maka akan ta ka gane sannan kuma ta fi dukkan ɗariƙu kasancewar ta ita ɗariƙa ce ta shukuru hanya ce ta shukuru ba hanya ce irin hanyar sufayen da na ƙuntata marai da hana ta jin daɗi har ka ga mutum na nema ya fita hayyacinsa kaga mutum na nema ya zama mahaukaci so da tsananin ƙuntata marai da yunwa da talauci kaga mutum yana tafiya kamar zai faɗi kamar zai hauka a ɗarikan tijaniya ba haka ba ɗarikan shukuru ne godiya imalu ali dawo da shukura aiki don godiya ka ci ka sha zuma ka ci nama ka sa kaya masu kyau ka yi wanka da sabulu mai kamshi sa turare amma ka tsarkake zuciyarka ka yawaita istighfari da salatin annabi da haidala والنفس تلك هي المراد فإن سفت ran ita ce muradi in ta yi kyau komai ya yi kyau inna fil jasadi mudga za salat sala al jasadu kullu wa za fasadat fasada al jasadu kullu ala wajhi al qalb to wannan kenan yasa ya ce ita ce fiyen dariƙa da ijma'in waliyai babu jayayya an gane to wannan kenan wa yastahilu jam'uha
wa yastahilu wa yastahilu jam'uha bi ukra aksir bi qa'ilin bihi fil ukra
wa yastahilu jam'uha bi ukhra aksir bi ka'ilin bihi fi fil ukhra jam'uha bi ukhra haka dariƙan tijaniya da wata dariƙa wa yastahilu abu ne wanda yake korarre ya koru aksir ka faɗa asara bika ilin bihi ga mutumin da ke ba da fatawa da cewa za a iya haɗa ɗariƙan tijaniya fil ukura cikin wata ɗariƙa ka faɗa asara eh ana ɗariƙa ya wata ɗariƙa a ba zai yi ba ka taɓa ganin mutum yana musulmi kuma yana kirista to ba zai yi ba ka zaba
ka zaba wabtara alallahi ajal إني أقول إن ذا الورد بجل كذب وابترى على الإله جل إني أقول إن ذا الورد بجل كذب لفن ونن ياي كريا وابترى يا كركر كريا على الإله جل كأوبنجي وندي كرم ما يدوكك ni a ni ina gaya waka maka inna zalwirda lalle wannan wurdi bajal inna zal wirda lalle wannan wurdi bajal ya girmama lalle wannan wurdi ya girmama eh ya girmama shi kadai ma ba za ka iya cinye masa ba ballantana ka kai ga wani sa shi hanan dariƙan ma kan kansu da kake nema ka hada dariƙan ka gama da shi hanan dariƙan tijariya ne kafin ka je wata dariƙa eh ka gama da shi hanan dariƙan ne kafin ka je gurin wata dariƙa to duk wanda ya ce za ka yi haɗa ɗarika da wata ɗarika ƙarya ya ƙirƙira Allah da ƙarya wa Allah wanda ko yake yin wa Allah ƙarya ya talar jahannama a matsayin makomarsa Allah ya kiyaye za shi yasa yana daga cikin sharaɗin ɗariku duka duk wanda ya je gurin wannan shi kuma ya je gurin wannan shi to ba zai amfani da na farkon ba ba zai amfani da na ƙarshen ba an gane to wannan kenan ya za shi jan ke ce maka dan ka bar wata dariƙa ka shigo dariƙan to me dariƙan nan ba zai shuke ka da komai ba ka bar hidiman waziri ne ka koma aikin sarki amma ka bar ɗarikan shoti jani kuma wata ɗariƙa to ba wanda zai karɓe ka kuma an gane to wannan kenan shi ce ka zaba muftara alal ilahi jal inni ya kulu inda zalwir da bajal ni da wasu ruwa za ana cewa bajal kafa to wannan dai shi ne a takaice bajal daga almubajjal ne mubajjal abin girmamawa bajala kuma ya girmama an gani to ina ga za mu takaita nan saboda lokaci abinda mun karanta daidai Allah ya gabarta mana inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya biya bukatocin mana alkhairi Allah ya tabbatar da mu daga cikin bayansa da yadda da su su ma suka yadda da shi Allah ya sanya mu daga cikin bayansa zababbu Allah ya biya bukatocin mu Allah ya tabbatar da saduwar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين